رسول الله yau ne muke juya yi na kisan imam musa kazim ya dan rasulillah sallu ala muhammad wa ali muhammad
lallai ban ga littafin ba da kyau wanne ne ne za su
a sashi cikin shayi can daga a masu kawo da ba jin iska za ta rufe zuwa su da ka bashi a nan kaɗai أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع قلوبنا عبد القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في أهل صاحب القصر وصنعاء وأبناء الكلاب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau zan fara da tuna zan fara da taya mu jaji na shahadar imamu sarkadin salam wanda shahadarsa ta kasance a rana mai kamar ta yau 25 ga watan rajab shahadar imam musa ta kasance ne a shekara ta 183 bayan hijira Ah, da yake mu a nan yau yau muke cewa 25 amma a can kadimiya a gobe ne 25 ɗin. kuma akan yi gagarumin taro ranar 25 ɗin yan shekarun nan eh, nan da nan al'amari ya canza shahadar imam kazim ya zama yanzu mutane na zuwa da yawan gaske har shekaru biyu da suka wuce cikin gajeren lokaci abin ya canza shekaru biyu da suka wuce kimanin mutum miliyan takwas suka halarta dubara kuma adadin ya wuce haka dubana kuma za a tsammaci ainihin haka nan dama ya tsere da karuwa yanzu batun miliyoyi ne ake tosuwan suke halarwa an iya kidaya adadi saboda ba a yadda wani ya shiga ma birnin da mota duk takawa ake da kawo duk motocin da za su shiga garin duk suna juya kawo kansu ne zuwa inda suka fito ta yadda da mutane sun fito za su je hanyar garuruwansu su shiga motoci su wuce to kuma ainihin ba a zuwa har wala da jakunkuna an- saboda kuma ana ana ana binciken masu wucewa don haka ana iya sanin adadi don ana iya kidawa ɗaiɗaya an yi sanin miliyan takwas sun halarta bara wancan fiye da haka da kimanin kamar miliyan goma zuwa sama sun halarta ba kuma bana ba san ko nawa ne za su halarta to shahadar imam kadin nan da nan ya zama abin da yanzu duniya ta san da shi wanda yake da can kusan rufaffen abu ne abubuwa da dama wanda ya shafi a imma ya rukuma mutane da dama amma yanzu allah ya ga daman duniya ta sani mutane za su fara tunanin da ke faruwa kuma yadda aka ce wani ya ga eh, jerin masu jajen ashura a- a wani birni cikin biranen turai sai yana tambayan wane ne ya rasu sai aka ce masa ai imam hussein sai cika wannan babban mutum ne lalle kai ga irin wannan jama'a to a ina za a bizne shi aka ce ai ba yanzu ne su ce shi ya ɗauka an ɗauko jana'izar za a je sai aka ce masa ai yau shekara dubu ɗaya da ɗari uku da wajen saba'in ne da ya ce shi ne ake wannan taro to lallai wannan ba ƙaramin mutum ba ne shekara wajen kusan dubu da ɗari hudu da rasuwa amma jama'a suke suke jaji a yanzu suke da wannan adadi mai yawa to kawo kuma idan ya ga ko da a hoto ne ya ga ya hango taron ashura ya ga na garuruwa daban-daban kuma ya ga taron arba'in zai san cewa to yanzu ne mutane sun ci ashe wani al'amari ne muhimmi ya ba to haka kazalika na imma shi ma do ya koyo ya koyo na imam musa kamar na sauran a'imma duk ya ko amma yanzu ne allah ya so al'umma su sani suke sani irin abin da aka yi kokarin biznewa shekara da shekara to ƙarshen mako kamar yadda ake akan so a yau mushahada kuma ya zama ranar ne 25 ga wata rajab saboda haka sai ya zama na mun gwama a lokaci guda sai ya zama taro ɗaya kawai muka yi ba rawan can mun raba mun mun yi kamar ranar talata ne muka yi ranar talata muka yi shahadar imam kazim sai muka yi shi yau mu shahada kwana biyu kafin don da muna neman sai aka yi alahadi to yi wannan karon ya zama shi ma an raba ɗin tun da yau ya faɗo laraba shi wannan kuma wancan kuma zai faɗo ranar asabar amma dai duk tunawa da shahadar imam musa kazim to eh, da yake yanzu ya rabu zan- za mu iya samun majal na yin magana dangane da shahadar imam kazim na san lokaci ba zai ishe mu ba nukan so kuma sau da yawa ya zama in zan magana dangane da munasabobi irin wannan in ya yiwu in iya karanto mana ne daga ma'asuri maimakon in daga kai in ba da labari Ah, idan mutum yana da shigen irin wannan irin tab din nan ko kwam- ko- ko kwamfuta yana da yana iya duba littafin irshad na nemi irshad ɗina nima na na takarda ban ban gani ba amma mutum ya duba in yana da irshad ko ko na cikin irin pdf dinnan ko kuma na aishiya wannan zan duba a cikin wanda ne zan duba a cikin na aishiya ne akwai shahadar imam musa rakada mace sababa shahadatul imam rakada alaihi salam a cikin littafin da ake ce mai irshad in mutum dama ya downloading mutum ya duba shafi mai tar da talatin da bakwai in mutum yana da shi aishi a irshad in ya yi downloading dama in bai downloading ba kuma kiran yana da net zai iya yi da sauri mukan muka mamakin wasu ba mu ganin su da irin wannan kuma ba wani tsada ne da shi ba yanzu da kan waya duk zaka iya irin wannan bai kamata kawai ka zauna garau ba alhali kuma to shi kenan Eh, wannan zan karanto mana daga irshad ne. mutane da shi a aishi a ya duba shad- eh, irshad juz'i na biyu afwan juz'i na biyu duk juz'i biyu ne shi irshad duk mujallal na ɗaya da na biyu to a na biyu din shafi 237 ya ce babu zikiru sababi fi wafati babin ambaton da sanadiyan wafatinsa wata rufin min alkhabar fi darika da wani bangare na labari dangane da wani ban san ko wasu sun ga gumba to shi ke na alayi hannun da masu gani za su gani an ce ainihin ah, dalilin da ya sa rashid mutane mutumin da suke ce mashi rashid sunansa harun suke ce masa wai rashid to sunansa ke wai rashid shi ne sarkin musulmi abbasi sifar halifan banar abbas ya kama abul hassan musa bin ja'far alaihi salam ya tsare shi ya kashe shi nan ya kawo ruwaya wadda ta tara labarin a dunkule da isnadi mai tsawo wanda masu ruwaya suka ce dalilin da aka kama musa bin ja'far alaihi salam cewa shi rashid ya sa ɗan uwansa a kiya- kiyayewan ja'far bin muhammad bin al-ash'as akwai wani mutum sunansa muhammad bin ash'as an san shi sarai an san Ash- ai ash'as bin qais Eh, an san kuma dan wani ash'as bin qais wanda yana cikin eh, sahabban amirul mu'minin alayhi salam kuma yana da yana matsayi kamar na ah, ibn salul a lokacin annabi wato shine kamar shugaban munafikai a lokacin to yana da kuma da ɗa muhammad bin ash'as wanda shi mai kuma ya zama cikin sahabban yazid yana cikin makasan husayn shi ne ma ya kamo musulun bin akil to shi muhammad bin ash'as nan kuma yana da ɗa sunansa ja'far sai ana ce mashi ja'far bin muhammad bin ash'as to shi kuma ah, abin al'ajabi shi shi sai shi aji a hannun imam ja'far sadiq yana cikin murzozin imam ja'far sadiq akan shi'antan ah, muhammad bin ja'far bin muhammad bin ash'as hannun ja'far bin muhammad bin ali bin abi bin abi li bin hussein bin abi talib to aka ce shi shi shi rashid sai ya bada ya bada ɗansa wanda shine zai gaji mulkinsa a hannun shi ma- eh, ja'far bin muhammad din nan ya rika lura da shi wato shi. to sai shi kuma ya bin khalid bin barmak wanda shi ne kamar wazirinsa sai ya yi hasada ga wanda sai ya ce a ransa in halifci ya koma ga ga wannan ɗa da ke ƙarƙashin renon jam to daula ta ta gushe kenan da daular yaro ɗa ma'ana tun da shi yanzu idan ɗan rashid ne ya zama sarkin musulmi to shi ja'far bin muhammad bin ash'as wanda shi ya rene shi zai rika kallon sakamakon matsayin uba saboda haka zai zama kamar shi ne waziri saboda haka kun ga yahya bin khalid bin marmak zai ga cewa ainihin wazirci ya tashi a gidansa kenan saboda haka sai ya ɗauki wani yansu matakai na na yaudara ga ja'far bin muhammad yana ja'far bin muhammad bin ash'as don kada mutum ya ya- ya- ya- ya ɗauka ana rufin jafar bin muhammad as-sadiq to sai ya je sai shi ma ya nuna masa shi wannan ya haibi na halin na bin marmak sai ya je su nuna masa shi ma yana ya yarda da imamanci wato shi ma ɗan uwansa ne shi kenan tun da yake lokacin itibar mutanen da suke itirafi da wanda suka suka suka yadda da i- imamanci su- kusan kaman a koyewa suke musamman su wanda suke wannan suna tare da sarki a ra'ayinsu ba za su bayyana ba ne saboda haka sai je yana nuna ma ja'far nan cewa shi ma dan uwansa ne ya ya yarda da imamanci to sai har ya- ya zama yana shiga masa suna tattauna ya aminta da shi suna tattauna kuma yana yawan shiga gidansa kuma yana yawan ya ya sun saba to sai ya rika kai labari na tsegumi ya zuwa rashid yana ya masa ai ja'far yana yin kaza ja'far yana kaza ja'far yana kaza yana gaya ma sarki don ya bata matsayinsa a zuciyan sarki to sai kuma wata rana ya, ya tambayi wa amintattunsa shi wannan ya habi da khalid bin barbaka an kan mana ake mishi ya haya albarmaki ana ya ya shaharta da ya shahara da wannan ya haya albar- albarmaki sai sai ya ce ma to ban san ban san ban san ir- irshadodi na da yawa ba." an ce mai irshad din na da yawa amma cikin aishi'a irshad guda ɗaya na gani kuma inda mutum ya irshad guda ɗaya ne amma anan ya eh, a- a a cikin jerin shine na na na dubu da ɗari biyu da hamsin da da tis'in da biyar a aishiya yana ba yana ba da tagar rakam 295 is rishad mai juz'i biyu na shekul mufid shekul mufid ba ba na ji ba ni ba na zaɓin da ke cewa a aishiya an shi ne na ba da namba ɗin in mutum ya duba aishiya ɗin ai sai yana ba da lambobin littattafai shi wannan littafin yana da namba lamban shi ɗaya biyu tara biyar ba komai da komai da zan karanto ba ina duba ne yana bayani amma mutum shi ma yana yana duba zai ga abin da nake faɗi yana rubuce to shikenan ina cewa ne ainihin shi yahaya albarmaki ya ya tambayi wasu amintattunsa ya ce ko kun san wani mutum daga cikin iyalan abu talib wanda suke da yake da bukata wanda za za- in an ba shi wani abu zai biya bukata suka sai suka nuna masa eh, ali bin ismail bin Ja'far bin Muhammad shi nake bayanin shi wannan Ali bin Ismail a shi Ismail ɗin wanda su da yawan masu sukan shi a sukan cirka cewa wai wai Imam Ja'far Sadiq ya naɗa shi a matsayin imam a wai amma wai sai ya rasu wanda ke kuma gaskiya ba ne to shikenan dai eh, to ɗansa Ali wanda shi Imam Ja'far eh, Imam Imam Kanzu kuma a matsayin ɗan ɗan uwansa yana yana kula yana yana yana shi- ya- yana saduwa da shi yana masa kuma nagarta sannan kuma yakan rika sa shi a abubuwa da dama na shi imam kazim sannan sai shi ne sai ya zama a- ainihin aka kai mai haya albarbaki ba ya kawo masa dukiya mai yawa sannan sai ya mashi nuna da cewa ko zai zo shi shi ya haya bin khalid kenan ko zai zo su je wajen rashid ai zai kyautata masa Ha- haruna rashid kenan to sai ya niyan hakan sai kuma shi imam musa ya fahimci haka nan gare da gare shi ya kira shi ya ce za ka ina ne ya ɗan ɗan uwana ya ce za ni bagdad lokacin suna madina ya ce me za ka yi a can sai ya ce ai ina da basu suka da ake bi na kuma in na je zan samu wani abin da zan biya sai ya ce da shi ni zan biya basu suka kuma zan kyautata mana duk da haka nan sai bai kula ba ya dai tafi a kan shi ne za shi bagada za shi bagada wajen hanifa sai abul hassan yana nufin imam kazim An- ana ce mashi abu ibrahim ana ce mashi abul hassan cikin lakubansa sai abul hassan imam kazin ya kira shi ya ce masa za ka fita ne ya ce na labudda zaka ya ce duba ka gani ya dan dan uwana ka ji tsoron allah kar ka maraita da yayana kawai ka bada kamar da yayana marayu ya ya- ya ce- ya- ya aika aka ba shi kuɗi dinari ah, ya ce salasu mai atin dinar wa arba wata alafa dirham dinari ɗari uku da kuma dirhami dubu hudu haka man zai biya ba su suka ne na ya biya da shi ke to da- da ya tashi bayan ya bashi ya karɓi wannan kuɗi sai shi imam musa ya gama wanda suke tare da shi ya ce wallahi la yas'ayanna fi dami wa yu'timanna awlad yace wallahi zai je ya aiki ne wajen shekar da jini na kuma da maraitar da yayana sai suka ce mu zama fansanka ka san wannan a halin shi ne kake mishi wannan kyauta kana sada zumunci da shi sai ya ce musu na'am baba na yi mana hadisi daga iyayensa daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce annar rahima idza qud'at wa wusilat wa qud'at qadaha Allah ce ai yace bai- zumunci manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce zumunci in aka yanke ta aka sada ta aka sake yanke ta to Allah yana yanke ta wato ma'ana idan wani ya ya yanke zumunci sai wani ya sada wani wannan da ya sake yankewa to shi sai Allah ya yanke shi to zai ce to ni ina son in sa- in sadar da shi ne shi ya yanke mini in ya yanke mini sai Allah ya yanke shi to sai shi Ali bin Isa- Ismail ya fita ya je wajen Yahya bin Khalid yana ya- yana yana ta samun labarin Musa mai Ja'far alaihi masalam daga wajen shi yana kai ma Rashid yana yana kare yana kare a kai to shikenan har ya kai shi gaban rashid ya tambaye shi dangane da da da- dangane da imam musa yaya sai ya ce ai ana kawo mushi dukiyoyi daga gabas da yamma na ƙasa kuma ya sai Uh, wata gona dai ana iya zaman gida gida ko gona ya sai wa- wa- wa- wa- wata kaddara kamar gona ko gida wanda ya ce mata- ya sa mata suna yasira sunan da ya sa mata kenan al yasira ya saye ta ya ce dinari dubu talatin sai ya- sai mai mai- mai- mai wannan dai a ɗin da yayin da aka kawo mashi dukiyar sai ce ba wannan irin nau'in kudin nake so ba kudi iri kaza nake so ya ce sai shi Mus- eh, musa bin ja'far ya ya ce a a kawar da wannan a kawo mashi irin wannan kudin da yake so kiman wannan dinari dubu talatin kamar misali wani mutum ya sai ya sai ya sai gida sai a zo biya sai a kawo naira himi himi sai ce a shi ba naira yake so dala sai ce to a kawo da naira a kawo da sai ga an shiga kawai an su an fito da dala kaga ma'ana a cikin gidan akwai mene kenan akwai nau'in kuɗi daban-daban wato kamar haka ne ya ce sai wace shi mai shi- wannan ya sai go ya sai eh, wani property dai a yace mishi kan mu mu- mu da awa- ba wasu muka da- yana nufin wanda wata kaddara ne ya- yana iya zama gida ko gona ko abin da ya kama da akan eh, dir- dinari dubu talatin da ya kawo mashi kuɗi ce ba irin wannan nau'in kuɗi yake so nan da nan imam musa wai koma da wannan kuɗin ya zo da wani nau'i daidai da wannan ya ba shi wato yana aya ana ga musulki kaga ma'ana musa bin ja'far yana da dukiya mai yawan gaske saboda mutane na ka- kawo masa daga suna ikirafi da imamanci suna kawo masa humusosi da zakoki da sadakoki da kyaututtuka da sauransu to to da- da da- da ya faɗa mishi wannan labarukan sai rashid ya ce ya ce a bashi dinari dubu talatin a buruta a mai a ta dubu dubu talatin ba wa amara da ɗago bi mai a ta alfi dina dubu ɗari dubu ɗari biyu dubu ɗari biyu da yake ya kai mishi wannan labaruka na na- sai shi rashid ya ce a bashi dinari dubu ɗari biyu a dirhami a dirhami afuwa ba dinari dirhami dubu ɗari biyu ya ce a- to sai shi ya zaɓi ya- ya sa waɗansu yaransa ya ce su karɓo masa dukiya ya ce a ji a bashi kan sai ce su yaran su karɓo shi kuma ya wuce masaukinsa to da ya je masauki inda yake a sai ya ji tsugunawa ko kuma in ce ya ji bai ji- in mace tsuguna ma ya ji ya tsuguna ke ya ji kamar yana jin rihi ne sai ya dan ba da dama rihin ya fito ya dan ba da karfi haka to sai hanjinsa ya wuce sai ga kumbinsa a wuce sai ya faɗi wanda suka kawo kuɗin suka zo suka same shi a halin da suke ciki yana yana makyarkyata ga tumbi a waje suka yi kokarin su koma mashi da tumbin ya gagara sai suka ce to ga dukiyanka mun kawo maka wanda sarki ya baka ya ce me zan yi da dukiya rami yana mutu an haka nan ko ya mutu kuma sakamakon yanke zumunci ne na sarki ya kawo kuɗi amma kaga kuma tumbi ya fito uwar hanji ta fito ga ku- ga kuɗi ga uwar hanji a waje ya ka gani haka nan yi- dukiya ba ta amfane shi ba haka nan dai shi wannan albinin ismail eh, ya cika Ji- jikan imam ja'far sadiq yake ma ɗan imam ja'far sadiq zagon ƙasa shi shi imam ja'far eh, imam imam imam imam musa al-kazim amminsa to sai Ra- rashid a wannan shekarun ya fita za shi haji ya fara ta madina ya je madina a wara amma ya je da wata manufa ne da nufin kama imam musa ne aka ce yayin da ya je madina cikin wanda suka tare shi har da musa bin jafar alaihi masara a cikin manyan mutanen madina bayan sun tare shi kowa suka yi batsa kowa ya na gida to sai shi abul hassan ya wuce masallaci kamar yadda ya saba shi ma da daddare rashidu sai shi ma ya ya tafi ma- kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wa ya ce a cikin abin da ya ce ya ce ya rasulallah in ji rashidu inni atazuru ilayka min shay'in uridu an af'ala ya rasulallah ina neman han- hanzarin ka ga wani abin da nake so in aikata أريد أن أحبس موسى بن جعفر ناس كما موسى بن جعفر فإنه يريد التشتيت بين أمتك وسفك دمائك yana son ya raba al'umman ka ya shekar da jini na ta wato ya je na gama ya na gama manzo Allah cikin kabarinsa a wani wurin da wani ruwan da shi bai kawo ba a nan an ce sun tara su shiga wajen kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi tare da tare da Rashidu da Imam Musa da shi Halifa Haruna Rashid to sai shi Halifa ya gabata ya ce da manzara assalamu alaika ya bin ahi ya rasulallah ya ba ko ya bin ahi ko ya bin ammi kai assalamu alaika ya bin ammi ya rasulallah assalamu alaika ya bin ammi ya rasulallah sai shi kuma imam musa sai ya gabata ya ce assalamu alaika ya ya abi ya rasulallah sai ya lura shi shi babanka kai ma shi dan aminka ne kamar yadda ke dan amin ni jikan abbas abbas amin matsala kai kuma jikan alim saboda ka kai shi shi shi kuma a da dan abin tsari amin ni ni ni ni ni jikan abbas kai jikan abu talib duk cikin ‘ya'yan ammi manzo Allah sai imam musa ya ce da shi idan a ce yanzu a ce makadara manzo Allah ya dawo ne da ransa duniya in ya bi auren yarka za ka ba shi ya ce a guje ku sai ya ce musu to zai iya bi ɗan auren iyata sai rashidu ya shiru ya san ba zai ba saboda shi imam musa dan fatima fatima kuma yar manzo allah saboda haka wanda wanda ya gangaro a tsatsanka har abada duk matan da ta gangaro a tsatsanka har abada muharrama ka ce ɗaya ce to kaga yar yar imam kazim yar manzo allah ce sai da ya ce mashi to kana ganin manzo allah ni zai bi auren yata sai rashidu ya ji haushi sai ya ƙara bakin ciki cewa a cewa to ke tunda wannan maganan gashi ya mishi kurub ne da hujja cewa shi dan manzo Allah ne shi ya ce shi dan amin manzo Allah ne shi ko shi ko dan manzo Allah to shi ne dai shi dai Rashid ya gabata yana ce ma annabi ina neman hanzarin ka domin yana neman ya raba al'umma wato yana neman ni ne shugaba kuma yana neman ya nuna shi ma shugaba ne a shugaba biyu a yi rigima saboda haka zan kama shi sannan nan take sa aka kama shi a masallaci da aka dole shi da sarkoki yasa aka kawo ƙubobi biyu aka sa a alfadarori guda biyu wannan ƙubba ɗin a wannan alfadarin wannan ƙubba a wannan alfadarin sannan kuma ya sa masu rakiya da dawakai yasa suka kama hanya suka fita gari da suka fita sai suka rabu biyu ɗaya gungun jama'an suka kama hanyar basara ɗaya ta kama hanyar kofa ya yi haka nan ne domin su mutane su abin ya rikirkita masu su rasa ina aka kai abul hasan alaihi salam basara aka kai shi koko mutane don an an an abin da ke da koba kamar irin wannan an yi akan yi wani kamar labuloli a sa rufi sa mutum ainihin akan girma mutum da wannan to an sako labulan an fita saboda haka baka san awanni ne yake yana cikin wanda aka nufa aka nufi basara ne ko ko wanda aka nufi ko amma mutane za su fi tsammanin ko ba aka nufi da shi to sai ashe yana cikin kubban da ta kama hanyar basara ne ya hada da takarda zuwa ga gwamnan basara na wani lokacin shine isa bin jafar bin mansur ya ce ya ce gashi nan ya kama shi ya tsare shi to sai ya tsare shi har shekara guda yana tsara a basara a karkashin tsaron isa bin jafar bin mansur gwamnan basara to bayan ya shekara a tsare sai shi rashid ya aika masa ko kuma in ce ma ya shi aika masa ya ai- aika masa da cewa ya kashe shi ya ce ka taba ilaihi rashid fidan ya wuce ya o- ya- ya ai rubuta masa takarda ya umarce shi da ya kashe shi to sai sai shi isa nan ya kira keɓantattunsa da amintattunsa ya ya- ya nemi shawara su gaba halifa ya aiko ya ce a kashe imam musa su kuma sai suka ba shawara cewa lallai kada ya kada ya aikata haka. sai isa ya rubuta ma rashidu takarda a ciki yana ce masa ya dangane da al'amarin musa bin ja'far da yadda ya zauna a hannunsa a tsari ya ce na sa masu bincika mana labarinsa na sa 'yan rahoto a rahoyo ne mai wato masu- masu leƙen asiri tsawon zamanin da nake tsare da shi ban taɓa samunsa ya ya yanke daga ibada ba yi da wani aiki ban da bauta kuma na sa waɗanda suke sauraron shi su ji me yake cewa addu'o'in shi sai na ji cewa ba ko so ɗaya bai taɓa addu'a a kanka ko a kaina ba kuma ko ya ambace mu da mummunan ambato ba sai shi yana kira ni yana addu'a ne kawai zuwa ga kansa yana neman gafara Allah da rahamarsa to ni kan ba zan iya zartar da wannan mutum shi irin wannan ka ce ni na kashe shi ba. in har ma baka umarce ni da in sake shi ba ni zan sake shi don ni gaskiya abin ya dame da tsare shi ya dame a wani ruwaya an ce daga cikin masu le- le- leƙen asiri suna jiwo ma shi gwamna labarin suna kawo ma isa bin jabar gwamna labarin shi imam musa a tsare suka ci sun ji shi a cikin addu'o'in shi yana cewa allahumma innaka ta'lamu anni kuntu as'aluka an tufarrigani li ibadatik allahumma wa qad fa'alta falakal hamd ce allah ka sani na daɗe nika rika roƙonka ka bani dama ya zama ba ni aikin komai wanda bauta ba kuma ka yi man wannan ya rabu na gode wato ya sami dama wanda yanzu ba shi da wani aiki in banda ibada tunda an tsare shi sai shi Allah na gode maka bai sa wannan dama da ka bani to shi dan rahoton sai ce kaga ma shi abin da kawai na gode ma Allah ma da ya sa aini aka tsare shi ne ya sami dama yana bautar sa to da da rashidi ya ga an kawo wannan amsar da isa ya aiko masa daga basara sai ya aika ya ce a ji aka ɗauko imam musa daga hannun gwamnatin da ya ƙi ya kashe shi a zo da shi nan bagadada sai ya miƙa shi hannun zuwa fadar bin rabi sai ya zauna a hannun fadar bin rabi zamani mai tsawo yana iya- sannan sai kuma rashid ya neme shi a kan wannan al'amarin wato ma'ana ya kashe ai ko da na ce ka kashe shi sai ya ki shi ma fadar bin rabi sai ya ki kashe sai ya rubuta masa ya ce to ya sallama mu fadar bin ya haya sai ya miƙa mu fadar ya haya bin ya haya ya sa shi a wani aiki cikin gidansa ana ana tsare da shi ya lura cewa ko da lokaci shi imam alaihi salam yana ya- ya- yana ya shagalta da ibadodi ne yana ta ibadodi yana raya raya dare duk cikin dare yana karatun alkur'ani yana addu'a yana yi- yana azumin mafi yawan yinnansa azumi yake kun baya fus- juya da fuskarsa ya zuwa magirabi wato fuskar fuskacin alkibra inda yake kawai to sai fadar bin yahaya din nan sai zama yana girmama shi yana yarwata masa sai labari ya zo ma rashid cewa ai yana masa rangwame sai ya rubuta masa yana mashi inkarin wani ya ce ban turo ka- mashi- ban turo shi wajen ka don ka kya- kyautata masa na turo ka kwantata mashi ne ka kashe shi to yanzu na umarce ka kashe shi to sai ya ki to sai rashid ya ji haushi saboda wani lokacin yana wani wuri a ji ana ce mashi rukka wani kamar ƙauye ne a garin- a wajen garin bagdad wani gari ne rukka to sai tara jama'arsa ya- ya ya kira wani ana ce mashi masuru hadiminsa sai ya ce je ka da wani je je ka da saƙon nan da barid lokacin ana bayar da barid wani irin yanayin saƙo ne da akan kai da dawakai uh, masu yawa mutum ɗaya ya- ya kama hanya amma da dawakai da yawa ta yadda in ɗaya ya gaji sai ya hau ɗaya, in ɗaya ya gaji sai ya hau ɗaya. zai fi sauri a ce ya hau doki kwara ɗaya raka in shi kaɗai ne da dawakai biyar zai fi sauri saboda in doki yana tafiya ba wani ba wani abu a kansa sai a canza a koma a koma a canza a koma tun da suke ce mishi bari ko kuma ya zama a zangonni an aje dawakai shi ana ce mishi bari shine kamar hanyar sa- hada hada da sako da sauri bari wani tsari ne na aikawa da sako wanda su- a duk zango akwai mai jira yana tsaye da da dokinsa in in sako ya zo sai a miƙa masa shi sai su su kwane ta in ya ji sai miƙa mana gaba shi ma sai su kwane ta haka nan kafin a yaka sai sako ya tafi to idan a- idan sarkin musulmi ya turo wani eh, wannan ba ya ce ba da sakon ne akai ba ya ce a bashi ya bashi dokin ne shi da kansa ake so ya tafi saboda haka da ya iso zai karbi dokin dokin kuma ya huta sai su kwana ya gaba in ya je na zango na gaba sai ya sauka sai ya karbi sabon doki ya sake gaba kafin kaka kafin a yaka cikin gajeren lokaci zai isa sabanin in mutum ya hau doki daya sa- safiya bayan rana dole dokin ya gaji zai tsaya ke to sai ce mishi ya tafi a bari sai ce yannan kalmar bari shine a zamanin yanzu aka dauka aka samu hostel kaji an ce wazarar bari ma'aikatan sha'anin sha'anin sha'anin wasiƙu kenan saboda barid in ka- ya zama kalmar zamani yanzu amma a wancan lokacin shi ne sai ce to fi- tafi akan barid da wannan sako da gaggawa ke ya je in- ya je ya shiga wajen eh, shi wannan fadr bin haya in ya same shi ya ba shi sakonni guda biyu da littafi ba wasiƙu guda biyu ɗaya zuwa abbas bin muhammad ɗaya bis- zuwa kuma wani ana ce mashi sundi bin shahik ya ce in ka je maza ka je ka shiga inda ka je wajen eh, mai sunansa eh, fadl fadl bin haya in ka ga ka- ka ga musa bin ja'far yana halin walwala a hannunsa to maza ka kai ma wannan abbas din nan da sindi wayannan takardun nawa ka ce su bi umarniya to abinda koyi ke sai ya tafi da gaggawa da zuwa ya shiga ya duba ya ya je ga imam musa cikin warwara to shi shi shi wanda aka bashi tsaransa baya kwantata masa ke to sai ya je kai wa'annan wasiƙun da aka bashi ya ba abbas bin muhammad din nan da kuma sindi bin shahid to sai nan da nan ko shi aka ga shi abbas din nan ya tashi bayan wannan dan sako mai suna masuro ya kawo mashi sai ya je gidan ya haya binne da fadar binne haya kai ya kamo shi ya zo da ya- ya zo da shi ya sa aka yi- a- a- aka zo da shi a wani irin hali ya sa aka bula da shi aka tuɓe mashi riga aka aka bulale shi bulala ɗari ya fito a halinsa a jirkinsa sannan sai aka ji aka ɗauko imam musa daga hannunsa sai aka sallama ana ana ana ana nufin za a za a sallama shi ga wani to sai labari ya je ma yahaya bin khalid kun san mun kun tana da labarin tun farko muna faɗi labarin ya haya bin khalid shine asalin ma kitsa wannan abubuwa domin shine waziri yana tunanin kuma wazircin ɗansa ya gaji wazircin yana jin tsoron kada wazircin ya fita gidansa ya koma gidan wani to shi ɗansa fadar bin ya haya shine ya ƙi ya aikata abinda sarki ya umarce shi na kashe mamut to da jin haka sai shi ya haya bin khalid albarmar kenan ya tafi wajen rashid ya shiga ta wata kofa ba ta nan aka saba shiga ba kafin aka sai gashi a bayan khalifa sai ya magana da shi yana inji a kullunsa ya ce ya amirar mu'mini ilayya da ya amir mu'mini saurare ne sai ya wai ga yana sauran shi a rikice bai san ma ya shigo ba sai ya ce ai fadar yaro ni zan maka magance maka abin da kake so wannan abin da kake so a yi nizai to sai aka ga sarkin musulmi ya shiga ya yi murna alhali da na tsallake muku labari da sarkin musulmi ya tara mutane ya ce musu ya jama'a fadar bin haya ya saba mini in ji sarkin musulmi na umarce shi da wani abu ya aikata ya aikata ya saba mini saboda aka ko tsine masa in ji sarkin su mutane suka dinga tsine masa suka yi ta tsine masa suna alaɗi suka yi ta tsine na shi fadar biniya a fada to amma da babansa ya zo ya ce ai yaro ne bai san abin da yake ba a shi ni zan yi maka abin da kake so sai ya ce ya jama'a da na ce muku fadar biniya ya saba mani na kun umarce ku da ku tsine masa to yanzu ya tuwa saboda aka yanzu ku sa masa albarka nan take sai ba da turbi Allah ya masa albarka Allah albarka shi da can sun ce Allah tsine mishi ba mu kaunansa ba mu son sa yanzu ya ce to ko ya ce muna son sa ba wanda muke so kamar shi yana son sa ne dama ka ga da da- da Hausa suna cewa wai wai dogari mai fushi da fushin wani wai in sarki ya fushi kowa ne sai wani bata da wai shi ma ya fushi wanda yake nuna ƙarya ne kawai ba wani fushi nan da yi ainihin dai kawai na fatan baki ne kawai to amma nan take dai aka nan a nan a majalisi guda aka tsitsine ma fadar bene haya a wannan majalisin kuma aka sa masa alƙawari wanda suka tsine masa ɗazun suka dawo kuma suka sa masa alƙawari wato kaga abin abin yadda da sarki yayi kawai shi kenan suka ce muna son masoyin sarki muna nan da na hana auliya umman walait wa ada umman adait wa qad tawallaina mu mu masoyan masu son ka ne maƙiyin maƙiyan ka yanzu muna son sa Haka suka ce. to sai ya haya bin Khalid din ya fita shi ma akan bari irin wannan na ga muku ma'anan bari irin jira akan jira dawakai daban-daban nan da nan ya nufi Baghdad har mutane suka firgita saboda suka irin shigo wanda ya asu kwanai duk suka firgita wani abu ne ke faruwa sannan sai ya kira sundi bin shahid kenan sai ya- ya miƙa masa ya- ya- ya karɓo imam musa ya miƙa masa ce to kai ga tsare shi kuma ka aiwatar da umarnin halitta an ce shi sundi bin shahid ɗin nan bai hude to sai sai sai shi su- su- sun dibi shayaka shi ne ya tsare imam musa ya gallaza masa ya tsare shi a ɗaki ƙarƙashin ƙasa mai duhu sai dai ya buɗe ya buɗe kamar rami ya sa shi sai dai ya buɗe ta sama ya wurga masa abinci mai duhu kuma ya yi wani irin nau'in azaba da ya masa ma in ɗakin da ya sa shi ma sai ya sa a kabari ya sa shi a ga- ga ga kabari kusa da shi kuma ko ɗakin ma kabari ne tun da yake ɗaki ne na kawace baya ganin haske sama akwai nura da ta nuna akwai wani daga cikin mabiya imam da ya yi kamun kafa da dogaran da ke aiki a wurin cewa ko zai yi ga imam sai wani dogari ce ba al'amar ba da waya amma dai ka biyo ne amma kar ka yadda wani ya san cewa ba kai na su zan je da kai a matsayin kamar mun zo aiki sai in shiga da kai ya shiga da shi sai ya ga imam ga kabari ran kabari a gabansa to sai shi shi mabin imam sai fashe da kuka sai imam alai sai ce kana kukan me shi halin da ne kanka a ciki sai ci kana baka san mu mu sharri ba ya samu sharri ba ya samu mu ne duk abin da ya same shi a khairu ake ce musu to yaushe za mu ganka ya yamma ta ce masa ranar juma da shi kuma ce juma mai zuwa a ko ya fito da murna ya gama duk mabiya cewa za a ga imam ranar juma'a duk ranar ku suka yi ta murna suka sa fararen kaya suka je masallaci da aiko ranar ku aka zo da gawan yi masallaci aka ce ga gawan wani wanda ya mutu ba a san kowaye suka zuwa sai sun gaya mutu an ce hawa wani bai hude likita ya ɗaga hannunsa ya ce wannan bai da dangi ne ko da gani jikinsa ya zama kore saboda guba ce ba shi da dangi ne za su nemi haƙƙin jininsa kashe shi aka to sun dibi ne shahig ya sa shi a wannan kurkuku yana gallaza masa shine kuma ya jibin shi al'amarin kashe shi an ce ya kawo masa dabino wanda ya riga sa guba a ciki Guba ya- alhali imam musa ya yi azumi cikin watan rajab guba ɗin an ba shi ranar 22 ne ga wata yayin da zai buɗe baki aka ce bayan da ya bashi dabinon sai ya koma ya tsaya ta yana leƙo shi ga ya zai sai ya ga ya ɗauki dabinon ya ce bismillah sai ya ci sai ya sake ɗauko na biyu ya ce ya ci ya sake ɗebo wani hukunci sai ya ke don an ce wa da kado ya ce wannan eh, ɗanyen dabini dabini na musamman amirul mu'minina ya keɓance ka da su ya ce a kawo ka in ji amirul mu'minina ya ci guda uku sai ya ga ya daina ci sai ce ka ci gaba da ci mana ai yana da daɗi sai ce ai bukatar ka ta biya daga ukun da na ci to sai ya kama ciwo tun daga nan ciwon kwana uku tun daga wannan rana a yi zuwa ranar ci imam musa a wajen ibadodinsa da sannan in lokaci ya ba mu dama za mu ɗan faɗi yadda yake bahi da wani aiki banda ibada jin in rana ta fito ya yi wani irin sujada baya dagawa sai da zuwa bayan sallar su bayan sannan kuma ya tashi ya sal- ya sallar a zuwa hakanan zai ta ibadodi har la'asa hakanan zai yi har magariba hakanan zai yi har isha hakanan zai yi har gari ya waye nadiran dan baccin shi dan kadan dan abincin shi dan kadan mafi yawan lokaci na zuwa kuma gashi ana sa masa sarƙoƙi an sa masa sarƙoƙi duk jikinsa sarƙa ne hannu sarƙa ƙafa sarƙa wuya sarƙa an za kama ana musu kima kinaya da sahibu salasi mawucin sarƙoƙi yayin da wa'adi ya cika na imam alaihi salam sai sun dibi ni shayar ya je kira malamai da malaman bagadar a cikinsu akwai wani an ce mashi haifan bin addi da sauransu suka zo su cire su zo su duba su suka zo suka duba suka ga lalle ba numfashi tare da shi sai ya ce ya ya shaƙewa ya yi mutu bai ya shaƙe suka ga ba wani alaman rauni tare da shi ba a ci mashi ciwo ba amma gashi ba ya bayi da sai ce ai ya shaƙe sannan ya fito da jikinsa ya tsora a kan gada a bagdad sannan ya sa aka yi shela ana cewa haza musa bin ja'far qad mata fanzuru ilai wannan shine musa bin ja'far ya mutu ku zo ku ganshi sai mutane suna zo kace ya ya ko mutu don akwai waɗansu mutane da suka kullo da wani wani irin tunani da ya ɗan yaɗu cewa shi imam musa shi ne ƙayo kuma tafi tsare shi da aka yi shi ne gaiba ne saboda ka zai dawo daga wannan gaiba wannan ba zai ko shaka ba ba zai zama ra'ayin malamai ba amma kamar yadda kuka sani cewa idan wani- wani- wani jahili ya jahilcinsa to makiya kuma shi sukan ɗauka su ce kunji kunji shi a sun ce kaza to a- a- akwai ra'ayin da ya fa- yawa ya tsatsa kankanin wasu mutane da cewa suna rayawan cewa shine ka'im kuma gaiba ɗinsa shine tsare shi da aka yi kuma zai dawo to shine shi sa shi suka suka shiga cewa to kun gani wannan ne wanda rafidawa suke cewa ba zai mutu to gashi ya mutu aka aka sa wani aka mai shari'a ce ga shi- ga wannan shine shugaban rafidawa gashi nan ya mutu aka ɗauke shi aka kai aka bizne shi a kaba- a makabartan quraish a kofar tibin babu tibin a- a bagadazan wancan lokacin makabartan banu hashim ne wanda sai fi- eh, manya ake akan bizne a wurin a lokacin an ce yayin da wafi fati ya zo ma imam musa shi sundi bin shaik din ya ya so ya ya so ya zama shine ya mashi likafani da sauransu da ce a akwai kaje gari akwai gidan abbas akwai wani yaron gida mai suna kaza ka kira mishi shi shine zai zai zo shine zai man wanka shi zai man likafani sai ce alhali da shi na roƙon shi ya zama shi ya mashi likafani sai ce a mu ahlul bait da likafaninmu da tufan ihramin duk yana zuwa ne daga tufafi masu tsarki ina da lakabani na sai ce ka tura ma ka gaya ma wani mabiyina shine ainihin zai zo yi ko da ke a zahirin al'amari zahirin al'amari shi imami masumi imami magajinsa sai masumi yake iya mashi wanka ya faɗi wannan ne don a ruwaya ya nuna cewa lokacin da aka fito da gawan ana wannan mabiyansa sun fito aka aka ɗan zaro ta kubba suka kwace shi imam musa a hannunsu to sannan su ne suka kai uh, in- inda suka yi inda za a yi masa wanka kuma ɗansa imam uh, ali bin musa rida shi ya masa wanka shi masa likafa ne kuma shi ya masa sallah kuma shi ya business kamar dai shi ne al'ada a dukansu ko da yake a lokacin shi a- ali bin musa rida yana madina ne amma duk da haka ya yi tafiyan naɗewan dare ya je bagadada bagadada ya yi yau jibinci jana'izan babansa ya kuma koma madina kamar yadda shi ma haka abin ya faru da shi shi ma imam Mu- eh, ali bin musa rida shi ma ɗansa imam jawar shi ya zo daga madina ya ya masa wani ya koma ko madina Ba haka nan suke masu kamar yadda imam hussein ma ainihin shi imam zain abidina ne ya su kwano ya zo ya bizni shi a fi falalin karbala ya koma duk wani masumi sai masumi yake jibintan yin masa wanka da sa masa dikkafani da yin masa sallah da bizni shi amma su zahirin magana za su ce magoya bayan su suka karɓe shi suka je suka bisa to wannan na karanto mana dangane da shahadan sanadiyan shahadan imam musa ne in ba manta akwai wani wuri da nake faɗi ko a barin nake faɗin cewa in kuka lura daga kissan shahadan imam musa wanda muka ɗauka ya zama ranar shuhada ɗin mu za ku gane cewa shi shahidi ba yana yin ma makiya wani laifi ba ne illa ya ce ubangijinsa allah su makiya tsoro suke ji na abin suna ganin cewa shi shi kamar shi rashidu yana ganin wannan mutum zai ɗago kuma jama'a za su bi shi saboda haka yana tun ya kawar da shi so kuma a- ya sami masu ƙa- tula masa ƙarerai in aka sami wani ɗan- ɗan ɗan cikin gida ɗan ɗan uwan imam musa ali ɗan isma'il isma'il ɗan uwan imam musa ne duk 'ya'yan imam jafar sadiq to shi ali yana jin haushi duk da dai shi imam, imam musa yana, yana kyautata ma ali ɗan isma'il amma yanzu ɗan isma'il shi yana ya je ya haɗa kai da da fada don cutar da amminsa kunje ta tasa ta kasance halifa ya ba shi kuɗi himmi aka ɗauko kuɗi aka kawo aka sami uwar hanjinsa a waje ya ce me zan yi da kuɗi a lali mutuwa nake haka nan ya cika shi ya yanke zumunci allah ya yanke shi kuma da imam musa ya faɗi cewa waya ne daga manzan allah sallallahu alaihi wa ce zumunci aka sada ita aka yanke aka sake sada ta wanda yanke tuka allah zai yanke shi to shi imam musa shi ibadansa kawai ke yana yana go- ya yana ta godiya ga Allah da ya bashi dama da ya sami wannan daman ibada wanda ya taɗe yana roƙon Allah ya bashi daman da ba zai ba zai shigarta da komai ban da ibada kawai kuma sai ya sami wannan dama aka ɗauke shi daga kurkuku zuwa kurkuku daga kurkuku zuwa kurkuku shi basara ne a hannun wannan da muka aka ce isa bin ja'far bin mansur gwamnan basara daga nan aka koma da shi wajen fadar bin rabi sannan aka koma da shi wajen fadar bin haya sannan ƙarshe aka kai shi birnin- wajen sindi bin shahib bayan kashe babansa bayan an kashe babansa imam jafar sadiq shi makashin babansa bayan ya kashe shi bai bai masa komi ba bayan kashe bayan kashe imam jafar sadiq amma bayan bayan dan mansur ya zama halifa sai ya sa aka kamo shi a iraq aka kai shi iraq to sai ya ga amirul mu'minin a mafarki ya ga amirul mu'minin alaihi salam shi halifa kenan shi halifa mm, wani mai suna al-mahdi wanda wanda ya gaji al-mansur Halif- ma- al-mansur shi ya kashe imam ja'far sadiq Ai, im- im- im- ya kaba ya kashe imam ja'far sadiq amma bai madansa komi ba Da- da wanda ake halifansa da ake cima al-mahdi shi da ya hau sai ya kama eh, imam kazim ya tsare to sai ya amma ya- a mafarki sai ya ga amirul mumini alaihi salam yana karanta wannan ayat hal asaitum in tawallaitum an tusidu fil ardi wa tuqaddu arhamakum da ya farka yi sai ya ce a ji a sa- a saki imam imam Musa bin Jabir ya sake shi daga kurkuku sannan kuma da ɗansa ya zama halifa mai suna alhadi ɗan mahadi ɗin sai ya nemi ya kai ya komar da imam kazim zuwa kurkuku amma sai ya mutu bai daɗe ba don shi halifcin nasa bai shekara ba wanda ya zama halifa bai shekara ba ya mutu to sai bayan shi wannan alhadi ɗin nan sai wani halifa ya zo mai suna haro wanda mutane suke ce masa wai rashid to shi ne ya kama imam musa ya- ya- ya kai shi kurku daga wannan kurkuku zuwa na wannan kurku har ƙarshe dai ya tabbatar da ya kashe shi ƙarƙashin hannun sun dai benin shahi ma'aikacinsa wani bai hudu kuma suka ɗauku suna cewa wannan shine imamin rafi an ce ya- eh, imam imam musa ya bar duniya yana ɗan shekara hamsin da biyar kuma muddan imama ɗinsa shekara kamar talatin da biyar ne daga cikin kagwa yana nufin kenan tun yana kamar ɗan shekara ashirin kenan ya gaji babansa to abin da ke cewa shine shi shi shahidi ba wani laifi yake yi ba ga azzalumai illa ya tsaya kyam ya ce ubangijinsa Allah to su kuma a wurinsu duk wanda ya tsaya kyam a haka nan tamkar su kuma ba tsoro suke ji saboda shi ba mai baya ne gare su suna son wanda zai sai da lahiransu ne ya bi su kamar yadda aka ce shi harun nan ya taɓa kiran wani mabiyinsa ya ce da shi ya zuwa wani ƙidari ne kake man biyayya ya ce fidaka mali ya ce bai ishe ni ba ya ce da shi fidaka abi wa ummi ya ce wannan bai ishe ni ba ya ce fidaka abi wa ummi wa nafsi wa mali ya ce bai ishe ni ba ya ce to me ya rage zan baka na baka raina da na iyayena da na ƴaƴan da duk abin da na mallaka na ce duk na baka ya ce ai bai ishe ni ya ce to me zan maka ya ce ka sallama mini lahiranka ka ce ka sallama min lahiranka baka da rabo lahira ni za ka bi ya ce fidaka abi wa ummi wa nafsi wa mali wa duniya wa akhirati ya ce yawa yanzu to don in san da gaske ke shiga nan ɗakin wanda duk ka gani ka kashe ya shiga bai ga kowa ba sai 'ya'yan manzo Allah zai 'ya'yan fatima ne da tsofaffi da yara ya shuru sai ya ɗauko takobin sai ko fara sa a wani dattijo cikin su ke ci haba yaro ka san mu su waye kake kashe mu ya ce ba ruwa na riga na sai da lahira to abinda sarakunan duniya suke so ke ba su lahirar to kowa yana aiki ne ga abin da za shi gare shi imam musa ne na ɗage kai ne na ga muku wasu abubuwa ba zan karanto muku wasu abubuwa da su imam musa ibn ja'far shi ne ya shiga wani ɗaya daga cikin gidajen kurkukun da ya shiga da ya shiga sai ya sami ba'arin mabiyansu mabiyansu shi'a da gani suka ce yabanin rasulallah roƙa mana yi mana addu'a mu samu fita daga wannan ƙangi sai shiru ya ce da su to shi harun yana da matsayi a wuta ba zai sami wannan matsayin a wuta ba sai da azabta kunnan da yake ku kuma kuna da matsayi a aljanna wanda ba za ku same shi ba sai da dauriya kan wannan masifa amma in kun so zan muku addu'a suka ce yabana rasulullah mun za mu daure suka daure kaga wato kowa yana aiki ne ya zuwa abin da zai samu masu wanda suka yi hasarar lahiransu suna aiki a duniyansu bil haƙƙi kuma su je lahira su sami abin da ya dace da su a matsayinsu a wani ruwa ana cewa mala'iku sai da suka suka kokawa ya zuwa Allah ta'ala suna ce ya rabbi kana kallon fir'auna yana wannan irin aiki yana ta yanka jarirai yana ta wannan ta'asa kuma ka kyale shi ya rabbi ya ce ai da kun san matsayin da yake da shi a wuta da kun ji tausayinsa a kyale shi matsayin da za shi a wuta da kun tausaya masa sannan aka kyale shi ya yi dinga ya hau wa'adi ya zo ya kai matsayin nan da ya dace da shi a gidan wuta aka ko aiki kowa yana irin nasa shi shahidi laifinsa shine ya tsaya kyam a tabarki kun ga shi imam musa ba ibadansa kawai yake dama ya samu yana ta ibada za mu ɗauki karanto insu abuwa don in yayo mana da yake lokaci nan yana gudu kan son dan karanto mana wa'ansu abubuwa dangane da shi imam musa akwai batun cewa shine imam shine kuma magajin imam sadiq kuma akwai ruwayoyi daban-daban daban-daban mai sha'awa yana iya karanta wannan littafi na irshad zai ga ruwayoyi daban-daban ah, wanda suka nuna nassi ya nuna imam musa shine magajin imam jafar sadiq su mabiyansa ba su da wani tantama dangane da wannan wanda suke tare da imam jafar sadiq amma sarakunan lokacin da mutanen gari amawan gari suna da ra'ayi daban don haka ne ma yau za ka ji ba- ba- wani ba'a mai zai zo ya- wai za a ja da mu akan ad- ad- addinin da yake namu ne ya ce ai limamin ku na shida ya naɗa magajinsa ba kun ce sun san gaibu ba sun san abin da zai zo to sai gashi ya ce isma'ila ne zai gaje shi sai gashi kuma ya ce isma'ila ya zo ya mutu kaga bai san gaibu ba sai mu ce da shi min aina laka hada a yana kai ka karanta wannan a littafin shi'a ƙarya kake kawo mana littafin mu gani muna da littattafan da aka rubuta cikin shekara ɗari kafin wafatin manzo Allah ƙarnin farko muna da aka wanda aka rubuta ƙarni na bi- na- na- na- na biyu ɗari da wani abu muna da na uku duk ka kawo muna- muna da ruwayo da suka nuna saɓanin abin da kai kake ba wannan ya faru a cikin ƙarni na biyu ne don wafatin imam imam musa ma a kan a shekara ta ah, 183 ne bayan ya shekara 50 da da- ash- ash- 35 yana yana imam sun ce masa a ina kai ka ga wannan ba zan ba zan karanto mana ainihin imamancin ka- imam kazim ba akwai ah, babin da ya kawo a nan cikin irshad annasu ala imamati musa bin ja'far alaihi salam mutum ya duba irshad shafi juz'i na biyu shafi mai tanda sha shida zan kawo wani abu a ba'alin ah, manaƙib ɗin shi imam musa nan akwai wani ruwaya a babi na babin zikir rafin min da la'ili abul hassan Mus- musa alaihi salam wa ayati wa alamati wa mujizati abubuwan da suka nuna wa'insu ayoyi dangane da wa'insu kai da ruwayoyi dangane da dalilan da suka nuna shine imam bayan babansa da kuma wa'insu alamominsa da wa'insu mu'ujizozi nasa mai ruwaya a nan ya ce muna madina bayan wafatin Ab- ah, abi abdullah alaihi salam ni da muhammad bin nu'man shi mai ruwayan sunansa hisham bin salim ya ce ni da muhammad bin nu'man da sa'ib bak da wa'yansu mutane sai sai muka shiga wajen abdullahi bin ja'far yana nufin ima- imam ja'far sadiq yana da wani ɗa sunansa abdullah to kuma mutane da yawa suna cewa shine sahibul amr ba da abi suna ce bayan babansa shine magajin babansa shi abdullahi dan abdullahi bin ja'far suna cewa shine magajin babansa to sai muka shiga wajensa tare da wasu mutane sai muka tambaye shi dangane da zakka a mai ta waje ba sai ya ce da mu fi ma'atai fi ma'atai dirhamin hamsu da rahim ya ce eh zakka in kana da dir- in kana da dirhami ɗari biyu za ka ga ba da dirhami uku a biyar kai afuwa za ka ba da dirhami biyar ne sai muka ce mishi to in ɗari ne fa tunda ya ce in in kana da ɗari biyu biyar za ka baya sai muka ce to in ɗari ne fa sai ya ce dirhami biyu da rabi sai muka ce to ai ko murji'a ba su faɗin wannan sai na ce to mu dai wallahi ba mu san eh, sai ce to ai kuma kace ai kuma za su ce shi ce shi ni ban san abin da murja suke cewa ba. sai muka fita muna cikin dimuwa muka ce to wai ina namu rufa ne wannan me anya ko wannan shine magajin babansa wannan ya nufin so ɗan muwali ne amma ba san wane ne magaji ba ke sai muka zauna a kan hanyar hanyar madina muna kuka ba mu san ina za mu fuskanta ba muna cewa kar mu je mu faɗa ma murja ko kadariya ko mu'tazilawa ko zaidiya ko hawarijawa wato ga yana nufin al'ummar musulmi a lokacin sun karkasu kashi kashi firak daban-daban akwai wasu da ake ce musu murja wannan ba muhallin zama ku bayanin akidodin murja ba ne wanda suke cewa komai a bashi kawai ba ruwan kare wannan a bashi ya zuwa sai allah zai hukunci Wato, murja ake nan suna sai sai mutum ya tafa fasadi sai a ce ai ba komai inda imanin mutum ya ya ya ya ya cika in dai kana da imani to imanin ka daidai yake da na annabawa da mala'iku aiki kuwa ana jinkirta shi ne zuwa ga Allah ba ruwan ka da aikin mutum imani ne kawai muhimmi shine ra'ayin murja kuma ra'ayin kadariya kuma suna cewa komai al-muqaddari ne haka Allah ya kaddara mu'tazilawa kuma suna da nasu ra'ayi zaidiya ma suna da ra'ayi hawarijawa ma suna da kasunan da iri sai suka ce ya ce to mu mun ba mu san me za mu yi ba sai ce sai muka ga wani tsoho ni ce ni dai ban san shi ba amma sai ya nuna ni sai na iya jin tsoron to wannan lallai dan security din halifa almanso sai ya nuna ni yana nuna mu in zo to sai na ce ma sauran wanda muke tare to ni ne fa yake ne masu wara ku sama mu kanku lafiya na dauka an kama ni dan security ne ya kama ni sai na tashi na bi shi ok afuwan ilimin da nake karantawa yana shafi mai tan da 22 na wannan littafin yanzu ma zan shiga biyu biyu biyu sai na sai yace sai na bi shi na ci tsanin cewa to shikenan yau na mutu na gama dan security ya kama ni kila lokacin su ana kamo ba warrant irin yadda ake a wannan gwamnatin da ya kamata ta ci gaba amma ita ma tana yi ba warrant kawai sai to shikenan to yace sai na bi shi ina ta jin tsoron ce to an kama ni kenan da muka je daidai wani wuri ina bin wannan tsoho na ɗauka lallai ban san yau ba ni ba zan tsira ba na mutu na gama to har sai da ya je kofan gidan abin hassan musa bin ja'far alaihi salam sai ya yi man nuni wato shiga nan sai ya wuce abin shi to sai na ga wani wani hadimi a kofa sai ya ce man shigo mana yar hamukalla sai na shiga sai ga abul hassan musa a.s. sai ya fara magana da yana cewa ni ilayya ilayya la ilal murja zo gare ni zo gare ni zo karka je waje murja wala ilal qadariya wala ila ila mu'tazila wala ilal khawarij wala ilal zaidiyya zo gare ni ne karka je duk kun ga mu ma mu yanzu irin wa'annan kungiyoyin duk muna da su muna da yan kaza yan kaza yan kaza yan kaza so sai ke cewa to zo gare ni ne karka je wajen wayancin yan kungiyoyin daban-daban to sai na ce in zama fansanka babanka ya wuce ya ce na sai ce to wane ne bayansa sai ce insha Allahu an yi hadiyaka hadak in Allah ya so ya shirya da kai zai shirya ya ce wane ne wane ne imam kenan bayan sa za mu bi sai ce in Allah ya so ya shirya da kai zai shirya da kai sai na ce da shi mutane suna cewa abdullahi ne abdullahi dan imam jaba sai ya ce abdullahi yuridu Allah ya ubada Allah ya ce abdullahi baya son abautawa Allah sai na ce to yanzu mafan sanka ba mallana ba adam ba sai ce insha Allah an yi hadiya ka hadak Allah ya so shi da kai shi da sai na ce ju'iltu bidaka ju'iltu bidaka fa anta huwa ko kai ne shi zama fasa ko kai ne shi qala la aqulu zalik yace ni ban ce wannan ba wannan babin taqiya sai a raina na ce kake yanzu dai kun ban san me ya me wani tambaya zan yi ba. sai na ce ji'iltu bidaka alaika imamu sai na ce in zan fansa kana da akwai imami a kanka ka san idan mutum eh, yana bin wani kaga ya zama mabi kenan ko sai ya ce alaika imamu qala la ta yace, kana da akwai imam a kanka yace ba ba imam to kaga in- in in mutum ba imam a kan shi menene shi kenan yawa sai dai in shi ne imam ɗin kenan to sai sai san- sai sai ne ce to nuna mana wani abu wan- eh, wanda ba ba wanda z- ya san shi in ba Allah ba don in gano cewa kai ne sai sai sai- sai- sai ya ce mini me kake so in nuna maka tambayi abin da kake so sai na ce ka tambayi da abin da kake so ka tambaya amma ka sani ba in ka in ka yada fa in fa in azata fa huwa dhab sai ya nuna tambayi da nan, amma in ka je fa ka yada eh, ka ga abin da ke kun ga irin yadda aka shiga a lokacin ma a ce wane ne imam in ka ce wane ne imam ka mutu ya ce to sai na ce mishi to yanzu ina ne eh, in- in- in zan fansa gaskiya mabiyan baban kafa suna cikin fata ya ya za a gano inda za su bi sai ce to lallai ka ɓoye sai sai wanda ka ga ka aminta da shi sannan sai ka sai ka gaya masa amma in ka yada haka ne ba ya nuna wuyansa makogoransa mutuwa ne ba wato sai ka aminta mutum sosai sai ka ce ima bayan asadiq alayhi salam ima musa to sai ka aminta mutum sosai sannan sai ka ce musa bin jabir haba shi ne shi baki to sai na fito sai na ga- na game da sauran yan uwa ana a cikin halin da suke ciki sai na ci suka ci suka ci mawara aka ne ba kulta alhuda yanzu na san gaskiya inda take sai na sai na gaya musu na gaya ma wani ga kaji kaji sannan muka gamu da zurara da abawa su duk sahabban imamu jafar sani sai muka shiga wajensu muka sauraron tukun sai muka tabbatar da cewa shi shi imam musa ne sannan sai muka gamu da mutane daban-daban wanda muka amince musu sai muka gaya musu to shi kuma sai abdullahi din nan mai da'awan shine imam sai wanzu kuma mutane kaɗan ke shiga wajensa wannan nufin shi abu em, ah, wannan na kawo muku wannan don ku ga irin halin halin da aka shiga ciki kenan nan kuma akwai an ba da wannan wani ruwayan an ce an ba da labarin wani mutum wanda ke yadda ka rika yin wa'azi yana amru bil ma'ruf da na hay'an munkar to mutum ne kuma mai zuhudu kuma yawan ibada a zamaninsa su sai zama su sarakuna sukan rika jin tsoron taɓa shi saboda yawan ibadansa da yawan zuhudunsa har ma yakan zama yakan fuskanci sultani da wa'azi mai kaushi amma dai sai ya zama ya jin tsoron ya taba shi to bai wuce ba halinsa kenan har sai abul hassan imam musa bin ja'far kenan alaihi masalam sai ya gan shi a masallaci sai ya mishi ishara da biyo shi ya ce ya aba ali ya biyo shi ce zo jin shi ce ya aba ali ma ahibbu ila ma an tafihi wa sarrani bi illa annahu laysa laka ma'ruf fadrul ma'ruf yace aba ali su kina ga wannan shi wannan malam ni fa ba na sa abin da kake akai kuma ba na farin ciki da wannan bane domin kai kai ba ka da ilimi dubbin ilimi to lokaci yana hararan mu amma ban ka- kammala wannan kisa a takaice sai ya ce masa me ma'arfa ya ce izhab tafaqqa je ka nemi ilimi wa talabul hadith ka bi hadith ya ce an man ya ce an fuka a ahal madina sannan ya ne ya ce sai mutumin ya- ya tafi ya rubuta ɗansa abu ya zo ya karanta masa ya ce je dai ka bi ilmi ya ce bai gushe ba yana tare da abul hassan har sai da suka fita za su- wa- wajen gari sai ya gamu da shi a hanya ya ce in zama fansanka nuna mani hujja tsakaninka da allah wanda zai nuna mini ya zuwa ma'arfan da kake nu- kira na ya zuwa gare shi sai abul hassan alaihi salam ya ce eh, abar hassan ya tana ga masa al'amarin amirul mu'minina da haƙƙinsa da abin da ya jaba gare shi to kun ga shi wannan malamin bai san ma amirul mu'minin ba kila yana ganin halifofin da suka halifa shine magaji sai yana yin su kaji kaji haƙƙin amirul mu'min da kuma al'amarin hassan da husaini da ali bin husain da muhammad bin ja'far abin da muhammad bin ali kai da ja'far bin muhammad sannan sai ya shiru sai ya ce to bayan muhammad bin Jab- Jama- bin ja'far ba sai wa kuma ke da irin wannan haƙƙin na biyayya sai ya ce in na gaya maka za ka yarda in akhbartuka takbar qala na'am ya ce ana huwa sai ya ce to nuna min wani abin da zai nuna haka ne zai nuna min gaskiya abin da kake ya ce je ka wajen wancan itaciya ce da ita ta zo ka ce mata musa mai ja'afar yana kiran ki sai ce sai ni ko sai ni kira sai gashi ko sai ta zo sai ce mata ce- ce- ce- ce ni da ita ta koma kuma sai ni ce sai sai ta na ce ya ya umarce ki koma ta koma ta inda take sai ce to wannan shi ne amma ka kaga yanzu ya san wane ne imam to daga nan ba a sake jin wannan ya koma kuma yana wa'azin da yake sai aka ji shi a shi ya da shi yanzu ya sai da da da malam ne amma yanzu da malam ne mara ilimi yanzu ya zama malam ke to da yake lokaci ya kure mana zan dan koda ba karanto mana ba zan dan ɗage kai in karanta in gaya mana waɗansu abubuwa dangane da shi imam musa ko yaya daga wayansu halulluka nasa da wayansu darajoji nasa wanda ya koya ma mutane wanda za ka fi cewa yanzu tuna al'amarin shahadansa ya zama wani abin ramzi na tuna shahadan shahada alhamdulillah mu kuma shahadansa muka ɗauka ya zama daidai lokacin tanawa da nuna mu shahidai wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi